أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbatar Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihin za mu tashi a babi na ɗari uku da ashirin da takwas babu taharimin suna ilmar'ati min firashi zawjiha idza da'aha wa lam yakul laha udhrun shar'iyyun wannan babu zai magana akan hani da musulunci ya yi kada mata ta kaura ciwon shimfiɗar mijinta idan mijin ya kira ta zuwa ga shimfiɗarsa kada ta kaura ciwon wannan shimfiɗa sai dai idan tana da uzuri na shari'a akwai uzuri na shari'a wanda in mata ta ƙaurace wa shimfiɗar mijin nata shari'a ba ta dora maka wani laifi ba shi ma kuma shari'a ta hana shi wato ya nemi ta zo shimfiɗarsa a cikin irin wannan yanayi عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وفي رواية حتى ترجع أسأل حديث لك أبي هريرة يدعى الله سبحانه ثبت غريب manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan namiji ya kira matarsa ida zuwa ga shimfidarsa sai ta ƙi zuwa sai ta ƙi zuwa sai ya kwana yana fushi da ita to mala'iku za su la'ance ta har gari ya waye to shi yasa malam da ya hada babu yace in ba da wani uzuri na shari'a kaga uzurin shari'a na farko dai akwai rashin lafiya uzurin shari'a akwai jinin haila duk wannan haramun ne namiji ya kusanci iyalinsa tana haila haka nan ita ma mutum ce yadda yake wato yakan shiga wani yanayi to sai gani ya gane cewa ita ma ta shiga wani yanayi ina nufin na rashin lafiya yadda wani lokaci yake bukatar hutu ita ma tana bukatar hutu da haka duk wannan abubuwa ne wanda ya kamata namiji ya ringa lura da su ya ringa yin haƙuri ba kawai iya ta san ma bukatar ta kawai dole dole dole dole shi ba ruwan shi bai da uzuri ba wannan ba rayuwar musulunci ba ne ai kamar liman ne idan yana jan mutane sallah aka ce ya ringa ya ringa ya ringa lura da ko ya ringa kaddarawa a bayansa akwai za a iya samun mara lafiya a bayansa za a iya samun tsaddafi da tsoho a bayansa za a iya samun wanda yake cikin larura Allah Allah yake a idar da sallah imani ma kawai yasa ya zo sallah yana da wata damuwa to haka ake so liman ya ringa kaddarawa ta bayan ta akwai waɗanda ta iya yiwa ba kowa amma dai a ringa kaddarawa saboda ne don mai don kada ya tsananta da in ya tsananta sai zama yana da san kai wani lokaci in shi bai da lafiya zai yi sallar za ka ga sallar ba na ba a daɗe ba na nufin shi babu in cikin liman na ciwo amma zai yi sallah ai kaga ba zai jaɗo ba zuwa na Allah ya misali idan misali yana da larura shi yake to irin wannan ne ake so ya tuna min yiwuwa a bayansa akwai lallahi mai yiwuwa a bayansa akwai wato masu larura kuma a ta iya yiwuwa a samu ta iya yiwuwa a samu masu larura ma da Allah ta ɗaya ya san iyakarta ta yi wa samu wanda yayin ma yake ji ya zo ya yi sallah ka san mai jin yunwa wanda yake da abinci bayan ya yi sallah ma matsayin shi daban da mai jin yunwa wanda baya zai da abinci bayan sallah kusan yunwa kala kala ce ko shi wannan yana jin yunwa an idan da sallah zai ci abinci don ko yana da kuɗi yana da abincin ya ajiye wannan shi yasa shari'a musulunci ta ce idan mutum to Allah idan mutum idan idan mutum lokacin cin abinci yayi yana jin yunwa sai kuma aka kira sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza uqimat salatu wa hadara al-asha'u fabda'u bil asha idan aka da sallah sai kuma aka kawo muku abinci shi a sha uku ne abincin dare mazala ta da ta ce ko da ta abinci ka tsaya ka ci abincin ka tsaf lalle kira sallar shi a yi ulama a yi sallah ba ka ne na ka tsaya ka ci abincin ka mai kyau sai ka tashi sai ka yi sallah amma ba ba to ake kai sai lokacin cin abincin ka ba lokacin sallah wannan yana faruwa larura ne lokaci lokaci a cikin rayuwa amma in mutum ya yi saitin lokacin abincinsa lokacin sallah duk jiki da wanda yake zuwa sallah a yan gane magana da idan da ganga ya yi iya na kai zai sallah amma ana nufin larura ta ɗan adam ya yi tafiya ya dawo na yana jin yunwa ga shi ne ga sun ana kiran sallah na da zai zauna a yi sallah sai ci abinci shi ma sai tashi sallah daga baya wata mata ta taba tambaya da tafi wannan hadisi cewa ta ita matar in ita ta kira mijinta zuwa shimfiɗa ya ƙi zuwa ba shi ma mala'ikun ko shi ba za ta tsine marufa na abin da suka baya ke su za ku nema wani ba sai babu ta hari mu saurin mar'ati ta ɗauwa'an wa zauju ha hajin illa bizini wannan babu zai magana hali da shari'a ta yi kada mata ta ɗauki azumi na nafila alhalin mijinta yana nan bai yi tafiya ba ta san yana nan kawai ta kama azumi sai da izininsa ba yau da tunan a yasu wasu sun yi azumi ba to ita yi za ta azumi za ta da jira gobe da tunan zan yi azumi ya ce a ban yadda ba yi ba da ce rana lamin misali nake ya ce ya so bismillah ah inda ba dai yana da dama ya hana ta ba a ce ya mai izininsa annabi ma nan da ne ne ta ainihin da yana da an ba inda ba zai inda ya ce ta bari ba za ta bari ba ko bai isa ya ce ta bari ta bari ba ai ka ga da ba shari'a ba ta ce ba a nemi izinin sa wanda duk ka ji ana neman izinin sa a shari'a to yana da dama ne na ya ce a yi abin ko ya ce a bari shi ne ainihin ma'anar wato neman izini to shi ma a matsayin shi na namiji kada ya zama shaidani na nufin haka kawai ba wani dalili ya ce ka ta yi a idan akwai dalilin da zai sa ta ƙi shi ke nan misali wataƙila yana da wata buƙata a za su yi ta an da dalili ne amma ba haka kawai shi kuma kawai baya son ta yi azumi ko za akwai mazaje wanda suke taimakon matan su wajen sabon Allah sababbi suke taimaka musu akwai mazaje musamman samari mahaukata shi wata yake matan shi ta yi kwalliya sai gaye za su je bikin aboki ita ma ya tafi kowa ya gama kai shi eh shi ma kai shi fara na kaji ma hukunci ta ma hukunci ma na wani ma in ta sa hijabi har su ta rigima da ita wai ta kunya kaki kun ga wannan kalmar kafirci ne ma wallahi kafirci ne kafirci rija na ko ba ce biyo ba duk abin da Allah madaukakin sarki ya ce a yi wani ya ce wannan abin kauyanci ne kafirci kawai da aka ji wannan dokar Allah ce Allah ce ya umarni a sa hijabi da aka cewa wurin za ka kunya tashi abu Allah a kunya taka na kun ga wannan wata magana ce mummuna kawai ba za a sa hijabi ba za a sa hijabi ta yi saɓa Allah ta har wanda ya yi shiru ya bi shi eh wai wani wani sakare shi kuma wai yake cewa wai mijinta ya ba ta ilimi ta fito ba hijabi kaji ana cewa a ai mijinta ya yarda ya dauka duk abin da mijin mata ya yarda su ta yi ai ba haka bane shari'a abin da Allah ya yarda ne za ta yi shi kuma ya taimake ta ta yi abin da Allah ya yarda yake so ya hana ta abin da Allah ba ya so ba ma abin da shi baya so ba duk abin da ba ka so ka yi haƙuri amma duk abin da Allah baya so kar ka yi haƙuri kar ka bar mata ka tafi amma abin da kai ba ka kai ne ya fi shafa duka ya haƙuri kana son a dafa ma ruwa da a dafa ma ana zuwa dafa ma abinci ba a dafa ma ba misali duk wannan abin duka ya ce duk ba matsala amma ka ki sallah ka ta ka yi haƙuri kana da haƙuri na wannan kuskure ka ci amana duk mutumin da ya bar matar shi ba ta sallah macin amana ne in kana neman macin amana lamba ɗaya shi ne da ya ci amanar Allah haka ne ɗaya duk wanda ya bar ɗan shi baya sallah ya ci amana Allah cin amana ce babba saboda ɗaya da mata duka amana ce ta Allah madaukakin sarki kuma wajibi ne musulmi ya tsare umarni ne na Allah madaukakin sarki ya tsara amana da Allah madaukakin sarki ya ba shi عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تاذن في بيته الا باذنه متفق عليه an samu hadisi daga abi huraira yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce bai halarta ga mace ta yi azumi alhalin mijinta yana nan a gari mijinta yana nan sai da izininsa sa'annan kada ta yi wa wani izini ya shiga gidansa sai da izininsa za ka ce wani daman kowa ya san suwaye ma shari'a ta yadda shiga gidan nata kaga wanda yan uwanta muharamanta yayanta ya mata waya zai zo ziyara gidanta to lalle haƙƙin miji ne ta gaya masa yaya na zai zo ƙani na zai zo na duk wanda yake zai zo wajenta to kada ka bari ya shiga gidansa ba tare da izininsa eh wato waɗanda kaga waɗanda halal ne su je su zauna a shi da ita a daki don muharramarsa yayin ta tsaninta na eh amma babban da su cousin Mr. Cousin na ka san akwai ya ce cousin internet ayan rawa ne ta an bi ganin kodin da ka bi kodin to banda shi me yasa ta iya kace banda shi saboda shi akwai aure tsakanin su shine shi zai iya auren ta ka kenan duk wanda akwai aure da kanin su keɓancewar su su biyu haramun ne yasa shari'a ta hana imam bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi sai babu tahrimu rafi'il ma'amumi rasahu min ar-ruku'i aw as-sujudi qabla al-imam wannan babu zai magana akan haramcin mamu mamu shine babban liman haramun ne ya daga kai shi daga ruku'u ko ya daga kai shi daga sujada kafin liman ba maganar cewa wane ne liman liman ko ɗanka ne da ka haife shi inda shi ne liman to sai ya yi kai eh ba za ka ce kai ne na ba za ka ce kai ne ɗana ne ba za ka in yi ba kai ba ne liman to dole zama sai ya yi kai sai ya yi kai in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam umarnin sa عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى احدكم اذا رفع راسه قول الامام ان يجعل الله راسه راس حمار او يجعل الله صورته صوره حمار متفق عليه an samu hadisi daga abi huraira da Allah ta kara tabbata gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ɗayan ku bai jin tsoro ɗayan ku bai jin tsoro idan ya daga kai shi kafin liman ya daga Allah ya biya kai shi ya mai da shi kan jaki yanzu ɗayan ku bai jin tsoron haka ko Allah maɗaukakin sarki ya mai da halittarsa gaba ɗaya ya zama jaki an kira jaki ne saboda wato nuna a cikin dabbobi wato yana daga cikin dabba wanda musulunci ya dinga misali da shi a matsayin da shi da alaƙi na saboda wato jakan shi kuma wanda saboda alaƙin kaga yayi da Allah ya magana Yahudawa mako Allah sai mu yi kamar da limari ya hamilu asfara kai wani jaki ne yake dauke da kayan littattafai a bai da wani ba wani bari da himar da haka sai Allah ta da kafin sarki ce mutum bai jin tsoro a madadin jaki annabi sallah ta ce mutum bai jin tsoro Allah ya madadin jaki to kaga wani tsoratarwa ne cewa mutum abin da yake yi laifi ne yana daga kai kafin liman akwai hadisai da yawa da tsayin tsawa kada musulmi ya ringa wani aiki kafin liman ya yi dole ya jira idza kabbara fasabbiru wa idza raka'a farfa'u وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا هكا كومي لا أي أسلا سياي كي سياي كي sabai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi sujada ba ka bincike kai ya kai kasa to shi yasa ka gani ma liman ma yana dan bukata ya rinda dan tsayawa ko da ya gama tajwidi wani liman yana da sauri wani kuma wata addu'a yake ba tazihu uku yake ba dai ana yi ya sa doki wani kwaɗe yake fada wani biyu wani uku ne kake duk wata aka yi to kaga tunda ana bin ya kamata ya ringa dan na saurara wa mamu don su cin masa inda yake kada sallata zama kamar ana yin kotar gurfiya eh irin sallan yara da kuma sallan waɗanda ba su san addini ba ko da nafila ce ba ka san wani waje nafila sai ta burburi wai in ka taba shi ai nafila ce a nafila wa kake wa nafila don wa kake farilla wa kake bauta da farilla wa kake bauta da nafila haka ya kamata duk zama masu kyau wani za ka ga irin sallar da ake yi na asham da wani har yanzu ana yi ba su da a su gani na sunan shi fijo muna yara muna zuwa muna zuwa wani masallaci ana sallah a gidanmu babanmu ne liman amma ba mu sallah akwai wani gardi dan gardi ne sai yanzu mun gane lalle gardi ne a nan sabon layi shi yana da masallaci duk yaran kowa ya fito za mu yi a can muna kuma kazama da an taba mu kai ba kai zara ba mun gama wallahi mun gama saboda shi in yana tsaye in kai lantin biyo shi daga miƙewa ya gama fatiha kamun ka taso wallahi da ya tashi da da amin sai da muka so muka gane duk ma'aikata muka bi su ba wani mai hankali ko ba da ya ce ba za mu ga amma tun da mun gama kawai mun gama mun gama saboda mu za mu yi isha mu a can kafin su gama isha mun gama mu ana karanta amma magana ta ce kawai ai mun gama ta gama mu kawai mun gama ai duk da yayi kun yi goma mun yi goma amma dai yadda yake yayi kuma shi gashi ba yaro zai wani ya dinga yi wani sai babu karahati a nam maza Allah sallah sai sai mutum bai ji tsoro a shi kenan sai babu karahati wadu'i yadi alal khasirati fi salam babu da zai magana akan musulunci ya hana a yi tsayuwar gayu a sallah haka ake ko ko me sunan da wasa inda na sa hannun na tsaya haka me sunan shi na? kwatance ne wannan wai rike kugu yawa yawa sauran gari malamai da suka yi tarihin wannan hadisin sun kawo abubuwa guda uku cewa abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi ya hana wasu suka ce saboda shaidan da aka sauko da shi duniya aka yi sauko dan duniya suka ce saboda wannan aka musulunci ya hana suka ce a tsayuwar yahudawa ne musulunci ya hana sai mutum ya yi sallah wasu suka ce a hutu ɗan wuta ne ɗan wuta ka suke mutum da ya wuta a wuta shi ne duk aka ku ko ne ka ɗauka dama ba wanda musulunci zai ce musulmi ya yi عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهي نهي عن الخسر في الصلاة قال نهي عن الخسر في الصلاة متفق عليه an samu hadisi daga abin hurera da Allah ya tabbata a gare shi an hana mutum ya sanya hannun shi a yayi tsayuwar gayu a cikin sallah an hana kada musulmi ya yi idan ka ji saba sahabi ya ce ma an hana ai ba ka bukatar ka cewa ya hana na ka san wanda ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai babu karahatu salati bi hadratil da'am wa nafsuhu tatuqu ilayhi aw ma mudafa'ati al-akbatayn wa huma al-bawl a a wal gadi mala ce babu ne da zai magana kan an hana wato mutum ya yi sallah abinci a gabansa yana jin yunwa ga abinci yana tsibiri ɗan yana tasowa na shi kuma yana yin sallah yana ta'awuni yana allah allah ya yi sallah kun san idan mutum yana allah allah ya yi abu to abin ne a ran a zuci ba wani abu a ran sai shi zai zama sai zama baya bankali shi baya kan sallah ko kuma mutum ya yi sallah yana tunkuɗe wato ƙazanta guda biyu bayan gida ko fitsari mutum yana jin fitsari wanda ke cewa fresh ya matsayi shi ko kuma ya zo sallah ko mutum yana jin bayan gida shi ma ya matsayi shi sai zo sallah amma kuma maluma sun yi bayanin level wato na wannan mutum ba ana nufin in kana jin fitsari kaɗan na wanda ka san dai kana jin fitsari kuma za ka yi sallah ka lafiya na bayan sallah ka je ka yi fitsari wannan za ka yi kana jin bayan gida za ka yi sallah lafiya ba kai da ya dame ka ba shi ma za ka yi ana nufin wanda zai zama Allah Allah kake nemi ne sallah kaga ai hankalinka baya ina baya kan sallah Allah Allah kake yi sallama za ka je ban daki to shi ma musulunci ya hana ka je ban daki ka nutsu ka yi abin da za ka yi ka gama ka zo ka yi sallah sallah ya san ba wani abin da ka yi na nuna duk yana cikin ibada saboda ai nutsuwa tana daga cikin farillan sallah eh a samu nutsuwa idan mutum zai rasa nutsuwa to gare bar sallah sai ya dawo ya yi daga baya don muna ba za ka ga sallar kawai ya yi ta ne ba ba ba wannan ba daidai ba ne kamar yani bawan Allah da ya taɓa faruwa ki a duk ya so ya sai motar shi zaman yaron ya saba ya ɗauko ki ya ɗan wanwanke ya tada ita tana filo wata rana ya zo yana sallah ya da tada ita sai ya shiga sai ya kama ya danna toto tana yana ba ta wuta yana sallah suna yaron maniru kaga kaga idigami in kaga idigami wanda suke ne suka ce haka yayi yara yayi yaji assalamu alaikum maniru za ka fa ku da kaji kaga wannan ai ka san ba maganan na ka san ba hankali ne ba a sallah yake har idigamin sallama yayi da maniru assalamu alaikum maniru za ka ba samu inda kaga ai maganar mutuwa a sallah babu kai ka san to da wannan da sai ya in har ba zai yi hakuri ba da ya sa abin ne sai ya mata ya labula ya gama wata zai da ya sallah duk abin da zai hana mutum mutuwa a sallah an hana sai da rura akwai lokacin da sallar za a yi ta diyyar da ta samu misali a filin yaki ai ba za ka ce wanda ya yi yana cikin nutsuwa ba na ana sallah ana gudu ba za ya san halin da ake amma ka za a yi da Allah madaukaki sarki ya riga ya kafa doka ya ce wa qimu sala inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta la tazira salat ita ce kadai ibadar da ba ya mutum ba matukar yana da rai yana numfashi matukar yana da hankali abu kaɗe yake sa a yafe mutum sallah in bai da hankali idan bai da hankali ko rashin lafiya ma sai ya shiga rashin lafiyar da hankalinsa ya bace shi ke amma in dai yana da hankali cikin rashin lafiyarsa sai ya yi sallah shi yasa za ka gane kuskuren waɗanda suna jinyar mara lafiya wacce a ce a bai shi jinyar wacce sai ya yi sallah kada gangaji in ya wuce lahira ba rara ku na haka ba sun nemi ya yi sallah a dijinin da yake ko yaye a kwance ne a rigingine ne a kifa da ciki ne ya kawai sallah Allah ya riga ya ba da sauki ya ce fata kula a masa da atum sai su yi tsoron Allah to gwada yin da za ku iya an samu hadisi daga nana Aisha yadda Allah ta kara tabbata a gare ta tace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a yana cewa ba a sallah a gaban abinci ba a kawo abinci ana jinya ta na tsaya sallah ya tsaya a ci abinci sannan ba a kuma sallah mutum yana tunkuɗe wato wato hadasi guda biyu bayan gida ko fitsari to shine dai bayanin da na yi idan abin ya tsananta wallahu alam sai babu na hayi an rafi albasari ila saba'i fi sala babu da zai yi magana hani kada mutum ya haɗa ga gani shi sama yana sallah misali ya zo sallah ya haka a addu'a ma ba kyau a daga kai sama hannu ake dagawa sama ko ba dagawa na ba ku ce ba yanayin addu'o'in nan guda uku duk wanda ka yi addu'ar ka ta yi gaba ka daga hannu ka yi addu'a ka shafa ka daga hannu ka yi addu'a ka sauki ka yi addu'a ba daga hannu ba shafa duk wanda ka yi ta yi an gane na kowane a ciki saboda shi Allah maɗaukacin sarki ai komai da koya ya kai addu'a ya sani koya wa asiru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi dhati sudur mutumin annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah madaukakin sarki ya sa annabi Musa ya tara bani Isra'ila mutum su kai mutum dubu saba'in annabi annabi Musa ya mutu jawabi suna ta suna ta addu'a roƙon ruwa Allah gari sai ƙara bushewa yake suna ta addu'a gari na rana na ƙara kwallawa Allah ya ce annabi Musa ka tara su ka gaya musu a cikin sunna akwai wani mutum mai yawan sadona duk tare ake fita da shi yace saboda shi inda za su shekara suna shekara da shekaru suna rubuna ba zan mutu ruwa ka tara su ka gaya mu shi ya sa na hana su ruwa ka yi magana ka ce shi mutumin ya san kai shekaru arba'in yana sabuwa ya ce ya san kai shi ka yi sanarwa kawai yana ya taimaki mutane ya fita zan mutu ruwa annabi musa ya zo ya tara bani isra'il ya yi sanarwa cewa to ku saurara ku ji ga saƙo a cikin nan akwai mai sabon Allah ya san kanshi ya yi taɓa Allah kuma bai daina ba da haka ya fita ya taimaki mutane waje ya yi tsit a kaga sai gyaran Allah yanzu ko kai ne ya ba za ka fita na a tsakanin da Allah a ce a ko wani kirmina masallaci ne ya tashi ya fita na na a kaga za ka ce karbe na yawa dole a fita gaba daya aka tsaya ko ana ta kalle kalle ana ta duba hanya waye ne wannan wani kirminal ne haka ha ana jira a fita ba a fita ba to kawai ta gari ya haɗe da hadari a san bane isra'ila yadda suke wa annabi musa da kwakwa da rashin kunya na da abubuwa kawai gari ya haɗe kawai ruwa ya ɓarke ka ce musa ya haka ɗan demo demon ba wanda ya wuce nan bari a ce wani ya fita ina nan ko ina kaman ka ce a ba da wanda ya fita sana wato kowa na nan annabi musa idan suka ma irin wannan ta yake to ni dai na yi da tafi sai ya sa'ari ce ni yadda aka aiko ni haka na gaya mu wannan kuma na Allah ne yadda ya ga dama yake shi kenan shi ba ruwa abuwa da yawa haka sun faru sai musa ya haka yake a ba ruwa abinda aka ce na gaya muku na gaya muku in ya ga dama ya canza ba ruwa bayan aka yi ruwa aka tafi annai musa da yi gani da allah ya ubangiji kaji kaji allah ya ji sanin me ya ce haka ne mutumin da ne iru mushi musu ruwa don shi saboda shi yanzu kuma saboda shi ma na musu ruwa saboda shi na musu ruwa yawa ya ce ai lokacin da ka sanar cewa a fita kawai sai sun koyar da kai a cikin zuciya ce na cewa Allah ka rufa mu Allah na tuba yana ta addu'a kai ka san ko baki ba zai bude ba ai kun gane hausa ai dan inda ya bude baki da wani zai gane shi kuma a ce gashi nan wallahi dan mun yana cewa na ka addu'a ba zai yi ma ko da baki yayi magana a gane a zuciya sai ka addu'a sai Allah ya rufa mana yaje shine kuma na amsa maka na rufa mana har ruwaya take cewa annabi Musa ya ce Allah ya ubangiji ka nuna mu ina san da ganki wato yace a bar nuna mu yace da da yake sako na ma ba ban nuna shi ba bare da na ya tuba da aka gale da kenan kaga kana iya addu'a ba sai ka bude baki ba zuciyarka ka roki Allah kuma wannan addu'ar wata sirri ne zan ba ku Allah yana karɓanta da wuce ka shayi ko to kun ya shayi an sha karɓa ko an sha karɓa kun za abin da yasa take da girma tana nuna nabin imanin mutum ai kai imanin Allah ya san me yake dace kama wani nabin ne na imani ha baka ga yanzu kafin ka samu wanda ya imani Allah yana ganin shi ba sai ka tauna ha to idan Allah na ganin ka kai da yana ganin ka ya za ka yi jira sai ya za ka yi jira a tambaya ne saboda Allah in har mutum ya ji Allah na gani shi ta zai sada kun gane ba ya magana furta da baki ba yanzu da wani zai zo Allah ya kiyaye bai san cewa wani na gida ba ko kawun shi ko baban shi bai san ya zo ba ya je ɗauko karo zai zira da ita ya shigo da ita gidan sai ya ji motsi ya ga takalman kawunsa dala ne zai ya fata wallahi a kaga ya da kawun yana gani to wanda da Allah yana gani shi haka zai haka abubuwa da yawa in mutum ya yarda Allah yana gani shi ba zai iya ba to wannan abin ne ta ce yanzu imani ne kai Allah kenan ka zuciyar ka ba ka da Allah ya san me yake kuma wannan na nufin kai da ku kafa da Allah ya san amma dai kai din ka zama mai imani da sanin wannan to zai taimake ka a cikin rayuwa eh عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم آه لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم رواه البخاري an samu hadisi daga Anas dan Malik da Allah ya kara tabbata gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato me yasa mun mutane me yasa mun mutane wasu mutane kaga mutum yana sallah yana daga kai sama yana daga ganin sa yana da so ake nema wa zai gani shi da Allah ba a gani na la tudrikuhu al-absar na wa huwa yudriku al-absar Allah ba a gani sai da eh da kan duk wanda ka jera ta ya ga Allah gare yake na kara faɗa akwai abubuwa da yawa na mutane a cikin addini suna ta ƙarya ƙarya wallahi suna ta ƙarya ni abin da yake kokwantar da ke man ta hanya ko a addinin ma daga ta waɗannan yanzu kun ga wani da ake yaɗa shi wai shehunsa zai tada tarzoma a lahira wai kuma ku gasu ba a wai ba wanda ya gani na ka gani ba ba wato wai kuma da suna wai malami saboda Allah ya tara mutane ne musu tatsuni tatsuniyar ma ko ta gizo da koki tafi shi shewa ne alirgalinku ya ce alirgalinku to wai mutum ya je lahira a cikin kafari wai mala'ika ya tambaye shi marabuka wai sai ya ce alirgalin wai kawai sai kawai alirgalin ya fito a cikin kabarin wai ya ce mala'ikan kar ka taɓa shi wannan da wai saboda ya fitar da guduma wai sai kar ka taɓa shi wai wai don me shi da ai shi in bai san Allah ba ai shi ya san Allah ai Allah ka ji wannan magana kuma wato inda aka gane shi nake tana in ya musulmi ne wannan mako ka san abin da suna wasa da hankalin mu ba wallahi wai sai shi mala'ikan ya je ya gaya wa Allah ya an hana shi ba wani na tambaye shi ya ce abu ba ya ce ka je ka da shi wai ya zo kuma sai ya hana shi dukan har ya kwafi abin duka ke na ce tatsuniyar wannan ko gizo da koki na kuma wai mutane ne suke abin mamaki wai suke saurare ne musu karatu shi ke nan ka je ka yi in ka zo kabari sai wani ya fito mala'ika zai da ke ka sai kwace guduma ka ji wannan magana da na Are, ai malam abubuwan suna nan da yawa mutane su ji tsoron Allah da masu ƙarya cewa sun ga annabi ya zo musu ƙiri da muzu ko kwanan nan a abaje wata bakula ta na wa annabi yana zuwa su wani wani ma shi ma yana zuwa wai yana zuwa yana zuwa inda yake ciwo wani ma ya ya nuna gindin mishiya ta shi karatun da iya annabi ne ya koya masa a gindin mishiya kuma an yadda saboda shi malamin ka Allah shi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ko dai mutane su je na daga ganin su zuwa sama a cikin sallar su mazala yana ta faɗa yana ta faɗa har ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma Allah madaukakin sarki ya sa a tsire tsire wa ake cewa ko in an cike idan mutum ne ake cewa a tsire idan mutum ko to ko a tsire idanu mutum kawai in ya daga kai ke dawo makawo idan ba kyau kamar da na faɗi a sallah ba a daga ido sama sa'annan a addu'a ma ba a daga hannu ake daga ne ba a daga kuma wasu duk Allah maɗaukakin sarki mai rangwame ne amma dai ya kamata a yi kokari a gyaggyara eh Allah shi yadda alhamdulillah yanzu kula alaikum salam amin shari'a ta Allah ce aya fa inda za a yi yawa ai lamarin Allah shi wato ba abin da ya gagare shi kuma shi yasa ake wa'azi shi yasa ake takara Allah ya ce wa zakir ko fa inna zikira tanfa'ul mu'mini ai amfanin wa'azi ce shi kuma shari'a ta Allah ce a kafiri ma ba yana zama musulmi lalla ai duk wanda ya shirya kai gode wa Allah ka gane abu ma ai wa ma ta wuna ne illa ya sha Allah sai Allah ya yarda da haka sai a yi ta godiyar Allah sa'annan ko ma waye ka ringa jin ƴan uwanka suna da buƙatar su gane kai kuma sa'a ne in Allah ya sa wani ya gane ta hanyar ka eh saboda ai kai kanka ba wai ka gama bane yawwa ba wai ka gama bane ba in baka kanka aljanna ba da saura in baka gama kan ka mutu kaga an zara ranka kana musulmi da saura da kaga duk aikin ɗaya ne na nufin kullum a yi ta jamu hankali shi wajen jan hankalin ne yana da hala mutumin da ka riga ka kafa shi a matsayin abokin gabanka a matsayin matsayin makiyinka kuma ka ta ishe dan faɗa domin kullum ko ka faɗi gaskiya da ce karya ne haka za ku ta tafiya shi yasa wa'azi na musulunci akwai hikima Allah da kai shi yace udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana to magana mai dadi tana da tasiri ta da kyau sai a fahimta amma a ce fada fada kai kanka ma da yadda zaka gane da dace kai fada ba tunda ai kai ma baka gama ba kai na an talle kai na zaka je na zaka je ya za ka mutu ya za ka ce duk baka sani za ka ci akwai bukatar dai a sassafa wa juna wasu a za ka tausaya musu hoton da aka ba su na wasu mutane wasu sun yi sa'a an nuna musu kawai haka ake bin Allah haka ake bautar Allah kuma tsakaninsu da Allah suka yi rashin sa'a suka shiga hannun miyagun malamai kuma su tsakani da Allah suna neman yadda za a yi aka samu wannan na taɓa ba ku misali a jos shekara kusan talatin da ɗoriya da suka wuce lokacin izala ta fito ta daɗe sosai ba yanzu izala fitowanta kamar shekara arba'in ne ɗoriya ko na? na? to shekara arba'in da biyar to ta dai ta ga lokacin nake magana bai ta wuce shekara goma lokacin kuma abin da ya faru ɗaya daga cikin jigajigan izala wanda da in yayi wa'azi sai tashi shine dan gungu na da shine kamar sa in yi wa'azi sai a tashi rana guda sai ya ce ya bar izala ya ce izala ka mutu farko ma'azin da ya soma a angon ya fara a zangar ka gaya kowa a masallacin sala hasan a nan ya yi wa'azin farko ina tunawa kuma na je wajen har kalmomin da ya faɗa ya buɗe wa'azin zan iya tuna su kuna so su na gaya mu shayi jama'a gaskiya ta bayyana ya ce daga yau wanda duk ya buɗan izala Allah ya yi dungure wanda duk ɗan izala ɗaura ma aure ya yi zina wanda duk ya ciyar ga ɗan izala ya ci mushi aka yi mar kabbara saboda wanda suka zo kuma waɗanda ba sa kan izalin kun gane magana sakamakon shi wannan wani dattijo labarin da nake so na gaya muku a cikin lungu ana tafiya an sanya kasar din wannan yana cewa izala kaza dattijo ne ya haɗa kai da bango ya ce wo muna dariƙa an ce ba su mun bari mun zo izala sai su ga wani ya ce ba kyau wai sai za mu yi kaga illar rashin karatu ɗaya ke nan yanzu yana neman wacce zai yi kaga shi gaskiya yake nema ba wai ba wai wani waje yake so ya yi ba ina yake so ya yi ina ne gaskiya to irin wannan akwai su da haka kaga a dai tausaya wa juna sadan a yau mutane wa'azi wannan bai hana gaya mutane gaskiya da yawa ko da ƙungiyar ku ce kuma wace ce ƙungiyar ku ai ba wanda baya kuskure a kowace ƙungiya ba wata ƙungiya da ba a kuskure a kowace ƙungiya za ka tarar da amma akwai wanda za ka ga kai kanka da kake ƙungiyar kasar ƙarya ce na ina nufin maganar kasar ƙarya ce yanzu wani malamin kawai ya san ƙarya ce ka tare mala'ika ka san mala'ika mala'ikan da Allah ya ce la ya asuna laha ma amarahu kuma kun ga ba implication wannan abin da yake faɗi ba yana nuna cewa shi ma wannan shehun Allah ne ah wanda Allah zai ce ayi abu ya hana na a'a me yake me shi ai abe fito ya fita ba amma duk mai hankali zai gane inda ya dosa na to eh in ba haka ba wanda Allah ya ce ai malaika ya ce Allah wai ka je ka dakar shi kuma ya ce ba zai dakar ba ku kwace gudubar kaji ya dauki malaikan kaman dan robot irin wannan ina ga malaika ma ba san shi ba da wanda ya san malaikan Allah na Allah na tuba ko so da yanzu brigadier jana ya ce ma duka ka kwace yana ba hannu bare malaika na da haka wasa ne da addini muna buƙatar mu roki Allah madaukakin sarki ya shiryar da kuma wannan san zuciya kawai ka kama wai kungiyar ku sun faɗa shi kenan wallahi da kungiyar ku ba za su ce ka ba wallahi na nafsi nafsi ne da haka nafsi nafsi ka tsaya ka buga gaskiya qur'ani ga shi nan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga shi nan ka roki Allah madaukakin sarki ya hada ka da wani zai ga ma gaskiya ka samu ka lallaba ka da samu ka fice a duniya lafiya shikenan amma abubuwa suna nan suna ta fita suna ta fita ba ku ji wani ya ce shi gaba ɗaya ma shi bai yarda da Allah ba kuma da Hausa na suna na ai abubuwan da ake mana da haka dan Allah ya shirye da mu kuma Allah ya samu rayu musulmi Allah ya samu mutu muna musulmi Allah ya tsare mu da tarayya da shi cikin kowane eh to alaikum sakai ne na karshe takwas can na'am ai hadisin ya riga ya yi bayani ya ce azumin ta ɗauwari kaga wannan ai ba ta ɗauwari ba ne wannan wajibi ne sanilla ne a kanta da ka ko ya yadda ko bai yadda ba za ta kamar ramadan ne ba ta buƙatar neman izinin mijinta da ya ramadan ya ba da izini kar ya ba da izini duk da amma wannan ma dan haƙƙinsa ne sa'an nan ba wajibi ba ne wato Allah madaukakin sarki da yake a rijalu qawamuna 'ala nisa aya ce amma ta kunshi wato hukuncin hukunce masu yawa yana nuna wato wata haƙoƙi da wani fifiko da Allah madaukakin sarki ya ba wa mazaje na wato kaga take Allah da sanya a hannun mata ba idan da Allah ya ce ya yadda mata suke saki akwai matsala ko a tabbas da kawai sai ka koma isha ka samu an sake ka Allah ya faɗa kawai ka ta daga isha kawai isha me ya faru ba komai kawai an sake ka ba da ba za ka ga dama na bi ka na haka haka ita ne da ka zuma biya to sai Allah ya sa in matar ka ta ce ta saki ka so miliyan na ba ruwan musulunci ne shi kenan babu amma kai ko da waka ka faɗa kai naka musulunci ya kar to da waɗannan da abubuwa da yawa shi yasa ake da bambanci kan wasu abubuwa ita wannan ita aka ce ta yi maka biyayya da ladabi kaga ai ita aka ce ta tambayi izinin ka in za ka fita ba kai aka ce ka tambayi izinin ta in za ka fita ba na a gasunan suna nan wani shi yasa hadisi ne yayi magana a kanta ta ita ce dan ne ita ce ake son ta yi wa wannan biyayya amma kai ma din musulunci ya hana ka cutar da ita yawa ka zalunce ta amma akwai extra aiki wanda Allah ya dora musu da kuma Allah ya faɗi dalili saboda kai ne jagora shi yasa ma kai ne kake biyan sadaki na ba ita ba kai ne kake zuwa ka nemo aurenta ba ita ba kai ne kake kanya dukiya kai za ka bata wajen zama kai za ka bata abinci kai za ka bata tufafi duka wannan haƙƙinka ne ka ji abin da ya sa abin ya koma سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك مكرمتا نيجيريا فاتحه نعم akwai wani bawan Allah ya samu karuwa na ya mace yana barin addu'a Allah ya raya ta rayuwar musulunci na nace mu karanta a Najeriya fatiha an kusa ba da mulki Allah ya sa a yi lafiya Allah ya sa a miƙa shi lafiya Allah madaukakin sarki waɗanda za su sa hau mulki Allah ba su iko fi abin alheri Allah ba su dama a ce gara da aka yi Allah madaukakin sarki ya sa wato a zamanin su sabon Allah ya rabu kun san sabon Allah in bai ragu ba to akwai matsala ba za a zana ba ba sabo ba ma Allah bai san a tunkare shi da sabo da al'umma da ta tunkare Allah da sabo to ta kan shiga wasu bala'ai bala'ai amma in aka dan samu sassauci sai ka ga Allah ya yawa wannan al'umma sassauci shi yasa ministan Abuja nan da zai sauka Muhammad Bello Allah ya taka masa alheri ku ce amin wallahi ya yi kokari wajen zaki da barna a gani wallahi ya yi kokari kwarai da gaske wajen zaki da barna yawa da haka wani abu ne yawa al'umma babba Allah ya taka masa to Allah ya sa na minista da za a samu shi ma mai daki da barna ne kar mu samu minista mai zuwa gidan disco Allah ya kiyaye eh musiba ce ba ta san in shugaba na abu fa yana shafan al'umma eh da mu karanta fatiha Allah ya bamu zaman lafiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين